الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى أولا سافية تلاتة ishirin ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ainihin wato biyar ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta wato alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babun al'imama babi mai magana akan limanci a cikin sallah da wannan zai zama karatunmu na 32 insha Allah na'am
bismillahir rahmanir rahim ahsana Allah ilaykum qala al-musannif rahimahullah باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون نعم حديثنا 82 دغ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يتي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام shin mutumin da yake ɗago kan shi kafin liman ya ɗago a sallah baya jin tsoron an yi hawwilallahu ra'sahu ra'sa himar Allah ya juyar da fuskar shi a juyar da kan shi ya koma irin na jaki au ya ja'ala suratahu surata himar ko ya maida sura halitta shi ta zama irin na jaki hadisi na 83 daga abu huraira radiyallahu an nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi kadai an aza liman ne ko an sanya liman yayi limancin sallah ne dan ai koyi da shi in babu koyi to kowa ya tashi fala takhtalifu alaihi kar ku dinga saba mushi fa idza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u in yayi ruku'i ku yi ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu idan yace sami'a Allahu liman hamidahu faqulu rabbana walakal hamdu ku ce rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada ku yi sujada wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una idan ya yi sallah a zaune to dukkan ku ku yi sallah wato ainihin a zaune a wannan hadisai guda biyu suna fa'idantar da wajibcin bin liman a cikin sallah da kuma haramcin saba mushi a wancan hadisi na farko duka dai biyun hadisan abu huraira ne bukhari ya ruwaito shi a ainihin wato cikin sahih din shi hadisi na 691 muslim hadisi na 427 lafazin bukhari wato kusan yana kama da lafazin da malam ya ambata yanda bukhari ya fitar da shi ama yakhsha ahadukum madadin ama yakhsha alladhi ama yakhsha ahadukum au ala yakhsha ahadukum da shakka kamar da Abu Dawud ma ya fitar da shi a haka idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar wannan shakka ta ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata himar ibn hajar yace shu'ba ne yayi ta shi yayi shakka amma kuma ruwayoyi sun zo ra'sahu ra'sa himar sun zo wajhahu wajha himar sun zo suratahu surata himar da lafazi uku duka wanda tasarrufi ne na marwaita amma dai kusan kamar yadda alkadi iyad ya ambata duka yana daukan ma'ana ɗaya ne domin mu'zamin sura tana ina tana fuska anan ne kamanni kamanni take kaji an ce wane yana kama da wane to fuskar shi aka kalla sai aka auna ta da ta wancan galibi to hakan nan ra'as kuma shine uwa uba gaba ɗaya shi ya tattaro fuskar sannan wajhahu kaga shi ma dai suratahu ne da haka duka babu wani matsala cikin alfazu din an gane wannan abin na'am sanan muslim ya fitar da shi abu huraira radiyallahu anhu wa ardahu yake cewa qala muhammadun sallallahu alaihi wa sallam kun sa abu huraira yana da siyar din shi سمعت أبا القاسم قال محمد نبي الله قال رسول الله محمد أبو هريرة ينا يوان كاغا سوى دا يوان حديثا شي تيجي قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام كنغا لفظ مسلم نيوان أن يحول الله رأسه رأس حمار sannan ya ƙara ruwaito shi al'ama ya'manu alladhi ko ma ya'manu alladhi yarfa'u ra'sahu fi salatihi qabla al-imam wanda yake daga kanshi a cikin sallah kafin liman me yasa yake natsuwa me yake sa shi cikin natsuwa wurin da wani lafazi na Ahmad ya zo ma yu'minu eh i'mal ma'ana me yasa shi cikin natsuwa hankalin shi kwance baya tsoron an yi hawilallahu ra'sahu ra'sa himarin Allah ya juyar da kanshi ya koma wato ainihin a kai irin na jaki a wani lafazin na musulun an ya ja'ala Allah wajahahu wajaha himari lamai da fuskar shi irin fuskar jaki abu dawud ya ruwaito shi da lafazin 623 amma yakhsha aw ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu wal imamu sajidun kaga ya nuna rafa'a ra'sahu nan an nassanta asujada ne أن يحول الله رأسه رأس حمار أو سورته سورة حمار أحمد يا فتد شي أبو دبو بكر بيار إشرين بيار أبو هريرة يتي قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أما يخاف الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار وأنا لفظا ما يؤمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يرد الله رأسه رأس حمار duka waɗannan alfaz suna kumshe dai da ma'anar tsawatarwa da tsoratarwa game da wanda yake ɗago kan shi daga sujada kafin liman kunga sujada hadisi ya nassanta riwayar abu dawuda da ahmad an gane ko to amma wasu malamai suka ce ruku'i ma zai shiga ciki saboda matsayinsu ɗaya gurin rukuniya a sallah wasu malamai suka ce tafiya shi ma zai shiga tunda nan kaga raf'u yayi magana to khafdu ma tafiya ruku'i da tafiya sujudi suka ce ma min babi aula domin shi as-sujudu war ruku'u su gaya ne su kuma zama tsakanin sujada biyu tsayuwa tsakanin ruku'i da sujudi suka ce wasila ne to idan aka ce a cikin tafiya wasila idan mutum ya riga liman za a iya juyar da halittar shi to ina ga kuma zuwa ga gaya wadda shine maksadi Allahu a'lamu amma dai duka zai ɗauka duk wani aiki na liman wajibi na sallah wajibi ne mamu ya jira liman ya fara yi to da wancan lafazin na wala takhtalifu alaihi wannan lafazi yana cikin hadisi na biyu wanda hadisi na biyu shi ma hadisin Abu Huraira ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi 722 Muslim 400 da ainihin 14 ya fitar da shi Imam al-Bukhari ya ainihin wato fitar da wannan hadisi da kusan lafazin da malam ya ambata cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi na'am inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi آه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بإثبات الواو ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون مسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لفظ فلا تختلفوا عليه يناتك مسلم فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ده إثبات اللهم وبدون واو هذا سيغا بيوكينا داما سيغا هدين ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ديك سنتبتا إذا ابن القيم ياي إنكار ربنا لك الحمد to amma abin da yake tabbatacce hatta a sahihai ne akwai shi wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan أجمعون أولا لفظين مسلم وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أولا لفظ وإذا قال ولا الضال فقولوا آمين أنغانيكو akwai ma lafazin da ya kawo idza ammana fa amin in yace amin kuma ku ce amin ko in yazo gurin cewa amin a hadu da liman da mamu duka a ainihin wato ce amin ibnu daqiq al-eid yana magana akan wancan hadisin na farko cikin littafin shi na al-ihkam sharhi na umdatul ahkam juz'i na 1 safa ta 139 zuwa da 40 akan mutumin da ya riga liman dagowa ana tsoron fuskar shi ta koma ta jaki ko sura shi ta koma ta jaki sai ce wa qawluhu an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin yaqtadi taghyir as-surati adh-dhahira wannan zai iya hukunta surar tashi a zahiri ta canza ta koma daga sura irin ta mutum mai tafiya da kafa biyu ya koma surar kare mai tafiya da kafa hudu ko kuma surar shi ta halitta yanayin harshen shi irin na kare hancin shi irin na kare idan na jaki idan shi irin na jaki ko da kunnan shi irin na goshin shi irin na jaki kaga surar shi ta koma ta jaki ko da a ce yana nan yana magana yana tafiya da sauransu an fahimta ko yace akan hakikar shi zai iya daukan haka sai ce wa yahtamilu an yarji'a ila amrin ma'nawiyyin majaziyyin zai iya komawa zuwa ga majazi ya koma kamar jaki ma'ana a gurin wawanci فإن الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من من فروض الصلاة ومتابعة الإمام yace za iya ɗaukan wannan ma'ana a ce zai zama kamar jaki ya zama dolo ta inda jahili shi ma yana da wawanci da balada da dakikanci ta hanyar da ya kasa gane ma wajibi ne abu liman a sallah sai cewa rubbama rujjiha hadha al-majaz bi anna tahwila بأن التحويل في الظاهر لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام sai da dama malamai suna rinjayar da wannan ma'ana ta biyu cewa ba a zahiri ba ne zai koma kamar jaki suka ce saboda ana samu da yawan mamu suna riga liman kuma ba a taɓa samun wanda aka mai da shi jaki ba sai mala ya ce wa nahnu qad bayyana anna alhadith la yadullu ala wuqu'i dhalika wa inna ma yadullu ala kauni fa'ilihi muta'arridin li dhalika ta'arridun lidhalika ba a ce hadisin wani an taba mai haka ba amma ana jiye wa mutum tsoro kar hakan ta fa kakka shagaltu da cewa ba a taba yi ba don tarihi ya canza akan kafa kai aka maida ka jakin amma huwa ala Allah bi aziz an gane ko wanda ibnu hajar al-asqalani yayi maganganu masu yawa akan wannan hadisin bayan ya kawo zancen ibnu da fiqh wanda wato ainihin muka karanta to da haka sai ibn al-qayyim ya rinja yadda cewa ma hadisin a zahirin shi yake hadisin wato ainihin a zahirin shi yake shi yafi ya kawo zancen ibn baziza cewa zai iya daukan ma'anar al-masku aw tahwil al-hay'ati al-hissiyya aw al-ma'nawiyya sai sai ya kawo wa hamalahu akharuna ala zahirihi wasu malaman sun daura hadisin a zahirin shi idlamani amin jawazi wuqu'i zalika ya ce domin babu wani abin da ya hana hakan ya auku babu mani'i tunda kaddara ce ta ubangiji ina fata an gane shi ba abun da zai hana hakan wato ainihin a ya faru da haka yayi wasu wato ainihin dogayen bayanai yace abin da zai ƙara ƙarfafan cewa hadisin za a iya ɗaura shi akan zahirin shi hadisin Abu Malik al-Ash'ari wanda ya zai zo cikin Kitabul Maghazi cikin Bukhari sai ce a ciki akwai zancen al-khasfu a ƙarshen zamani za a yi khasfu za a jirkitar da halittar wasu mutane a ciki ya kawo cewa wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yawmil qiyamah za a mai da wasu birai a mai da wasu aladu haka za su rayu har tashin alkiyama da a tarihi duk wanda aka yi hasfin shi kamar da ibnu abbasin ya ambata baya wuce kwana uku na duk wanda aka canza halitta shi daga dan adam ya koma wata halitta kafin kwana uku yake mutuwa hatta ahlu sabti wanda suka suka kibin umarnin Allah subhanahu wataala na rashin kamun kifi rana asabar to su ma da aka mai da su burai wa kulna lahum kunu qiradatan khasi'ina ba su kwana uku ba suka mutu to a ƙarshen zamani za a yi ma wasu kasafin halitta a jirkitar da su daga halittan ɗan adam wasu su koma burai wasu su koma aladu kuma haka za su zauna har tashin alkiyam wannan a ƙarshen ƙarshen duniya kenan sai ya ci gaba da cewa abin da zai ƙara ƙarfafan ɗaura wannan hadisi a zahirin shi riwaya ta ibn hibban daga muhammad bin ziyad daga abu huraira cewa an yi hawwila allahu ra'asahu ra'asa kalb allah zai jirkitar da halitta kanshi ya koma irin na kare sai ce to kaga wannan aka ce balada ake nufi ba zai ɗauka ba sau da shi kare ba shi da balada bai da daƙiƙanci yana koyan abu kusan cikin dabbobi yana cikin dabbobin da suka fi wayau da hazaka kenan aka ce mai dago kai kafin liman baya tsoron a mai da kanshi irin na jaki aka ce to ai ana nufin zai zai koma balidi baya ganewa to kuma riwayar da ta ce kare fa shi ai kare yana ganewa da ka sai ya zamanto a zahiri ake nufi ko a mai da shi kamannin shi irin na kare ko kamannin shi irin na jaki yace wannan hadisi zai zama hujja akan haka فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار yace daga cikin abin da wato ainihin zai ƙara tabbatar da cewa a zahiri ake nufi yace da yi amfani da wa'idin akan al'amari na mustaqbal an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar kenan a gaba ne bayan ya dinga saba ma liman din sai Allah ya juyar da halitta shi irin ta kare ko ta ko ta jaki domin inda a ce balada ake nufi da sai a ce ya zama ma kamar jaki ya zama kamar jaki ya ce saboda sifar da aka ambata ta balada ta daƙiƙanci da rashin ganewa tana tattare da mutumin da ya saba ma liman a lokacin da yake saba ma liman din ba wai sai an mai da shi kare ko alade sifar yana da ita don me za a mai barazana da ita a ce in baya tsoron a mai da shi kamar jaki gurin rashin ganewa ai da ma ya kibin liman din ya nuna cewa shi jaki ne a gurin rashin ganewa yana nan tare da wannan sifar a wannan lokacin inji al-hafiz ibn hajar da haka yace fala yahsunu an yuqala lahu yukhsha idha fa'alta dhalika an tasira balida ma'a anna fi'luhu al-madhkura inma nasha an baladati dama baladace ta ja ya aikata haka Fidaka ya kawo maganganu masu yawa daga ƙarshe ya ce wannan hadisi yana yin nuni akan tausayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga al'ummar shi da yadda yake musu bayani na hukunce-hukunce da abin da ke biyo bayan hukuncin na ukuba ko ainihin wato lada wato wannan yana nuna kulawar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga halin al'ummar shi kar su fada cikin ainihin wato halaka. Shi wanda ya ɗago kafin liman. me hukuncin wato ainihin sallar shi akwai maganganu su ma da malamai suka yi akan haka ibn abdulbar cikin al-istidkar yayi bayanai masu yawa yace fa hadha wa'idun shadidun liman fa'ala hadha al-fi'la min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam liman sahibahu wa lisa'iri ummatihi idza kana fi'luhu dhalika 'amdan ghayra sahin inda da gangan mutun ke riga liman to kyacewa ce narkon azaba mai tsanani annabi ya faɗa akan mai yin haka sai ce walil ulama'i fi man ta'ammada zalika qawlani malamai suna da ra'ayi biyu akan wanda da gangan yake dagowa kafin liman sai ce kauli na farko sun tafi akan cewa salatuhu fasidatun in fa'ala dhalika fiha kulliha aw fi akthariha in a dukkan sallar shi sai ya riga liman tasowa sai ya riga liman tafiya to ba shi da sallah idan kuma ko kuma mafi yawanci a rakawo'i uku cikin biyu yana riga liman ba shi da sallah wannan shine kaulin ahlul zahir mazhaba ta zahiriya sun tafi akan wannan wato ainihin ra'ayi din suka ce li'annahu fi'ilun tabaqan nahya fa'ala fi'lan tabaqan nahya ya aikata aikin da ya dace da hani Allah ya annabi ya hana shi fa fasada ma'a qawlihi alaihi salamu man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu annabi ya ce duk abin da kai da ba a sa ka ba to an maida ma yani marduda an maida ma kayan ka to da haka shi ma wanda ya dago kafin liman an maida mai sallar shi wa man ta'ammada khilafa imamihi aliman bi annahu ma'murun bi ittiba'ihi manhiyun an mukhalafatihi لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا وقرشا حديث وقوله إنما جعل الإمام حديث نبي إن سيتي فقد استحق فقد استخف بصلاته وخالف ما أمر به فواجب ألا تجزئ, تجزئ عنه صلاته صلاته تلك ذاك صلى شبتي أقول أما ذهب تعينه ظاهرية سنة ابن عبد البر يا أنبت وأنا أثري لإسناد وتعينه سنيد zuwa ga ibnu ulayya da abu daga ayyuba sakhtiyani da kuma abu qalaba zuwa ga abu qalaba zuwa ga abulward al'ansari duk da ya kawo shi mu'allaki ne abulward al'ansari ya ce na yi sallah a gefen abdullahi ɗan umar sai na kasance ina ɗago kaina kafin liman ina tafiya kafin liman da aka sallame sallah sai ibn umar ya kama hannuna ya ja ni ya ainihin wato janyo ni jikin shi sai ya ce mini ma fakultu sai na ce mishi wane ne malaka me ya faru sai ce man anta sai na ce fulani bin fulani ne wane dan wane sai ce anta min ahli baiti sidiqin gashi dai dan gidan gaskiya ne dan babban gida ne kai to me yasa kuma baka yi sallah ba ma mana aka an tusalli kultu sai na ce awa ma ra'aitani ila jambika ba gefan ka fa ne sallah baka ganni bane sai ce a na ganka amma na ga kana dagowa kafin liman kana tafiya kafin liman sai ce to ka sani ala la innahu la salata liman khalafa al-imam babu sallah ga duk wanda ya saba ma liman a cikin sallar shi don da ya saba ma liman a cikin sallar shi ba shi da ainihin wato sallah duk da isnadin akwai dan wato kura a cikin shi amma dai ana iya isti'nasi da shi sannan ya kawo zancen al-hasan ibn hayyin cewa la yanbaghi li ahadin salla ma'a al-imami an yasbiqa al-imama fi ruku'in wala sujudin fa in fa'ala fa adrakahu al-imamu ainihin wato raki'an aw sajidan thumma rafa'a al-imamu wa rafa'a al-imamu rafa'a al-imamu wa rafa'a ma'ahu ko wa rafa'a bi raf'ihi min ar-ruku'i was-sujudi wa wafaqahu fi dhalika ajza'ahu to shi yana da ra'ayin jumhur to bayan ya kawo waɗannan bayanai sai ya kawo zancen cewa jumhurin malamai su kuma sun tafi akan cewa idan mutum ya saba ma liman a cikin sallah sallar shi na nan amma dai ya aikata mummunan abu ha ibnu abdul bari ya ce fa bi'sa ma fa'ala abin da ya aikata yayi muni kwarai amma dai ba za a ce ba shi da ba shi da ainihin wato sallah ba wannan yace shine zancen mafi yawancin fuqaha balla har su mazhaban malikiya daga cikin su akwai wanda suke ganin shi jam'in ma kanshi sunna ce ba wajiba ba yin sallah a jami'i to tunda asali bin liman din ma sunna ne to idan ya saba mishi a cikin sallah tare da yayi sallar yanda aka umarce shi yayi ta to sallar shi tayi to amma cewa jam'i sunna ne wannan kuskure ne jam'i wajibi ne tunda har annabi yayi yunkurin ya kona gidajen wanda ba sa zuwa sallar jami'i hako ba zai yunkurin kona gidan mutum dan ya ki aikata sunna ba sai dai in ya bar wajibi ina fata an fahimci wannan ta kazance mafi inganci sallar jam'i wajiba ce sai dai in mutum ya sallah shi kadai sallar shi ta yi domin ana sallama ya ce sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da lada 27 kaga ya nuna ita waccan salatul fadhi din ita ma dai ta yi amma ma'al ithm yana tare da laifin kin zuwa yayi sallar jam'i tare da samun ikon shi so da haka wato amma dai zancen da ya fi ƙarfi shine mutum ya saba ma liman da gangan zai iya rasa sallar shi da shine abin da al-Imam Ahmad ya nassanta an ruwaito wannan nassan daga gare shi akwai maganganu na Ibn Umar da wasu daga cikin sahabbai kamar su Abu Huraira akan haka cewa mutumin da yake saba ma liman da gangan a wato ya rasa sallar shi saboda duk da misali ko da an ce ba dole sai ya bi liman ba sannan za a karbi sallar shi amma daga sanda ya shiga sallah tare da liman ya shiga kasan liman sai sanda liman ya umarce shi ma'ana sai ya yi sannan ya yi wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi kaga ya killace ma aikin limanci da itimam ba dan itimami din ba ma'ana ba dan mamusi koyi da liman ba da ba a shar'anta limanci a sallah ba shine ma'anar innama tunda adatu ce ta hasirin ko hadisi na biyu din innama ju'ila al-imamu li yutamma bi ana ba a sanya liman dan komi ba sai dan ai koyi da shi to sai aka ce maka ba dole sai kai koyi da shi ba kaga kenan an saba ma wannan hadisi ina fata an gane haka wajibi ne kai koyi da liman kar kai kafin yayi sannan la takhtalifu alaihi wannan lafazin wasu malamai sun yi amfani da shi gurin kawo wasu hukunce-hukunce na cewa akwai wasu abubuwa a cikin sallah wanda suka zo da sigogi mabambanta to idan liman ya yi amfani da wata siga kai ma dole ka yi amfani da wannan sigar kakka intikali zuwa ga wata sigar ta daban misali a gurin sallama kaga ana yin sallama ɗaya iliman ya yi assalamu alaikum to kai ma ka yi assalamu alaikum domin ya ce wa la takhtalifu alaihi an gane ko amma an yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma karka yi assalamu alaikum yanda ya yi haka za kai in ya ƙara assalamu alaikum wa rahmatullah barakatu a na biyu karen da ya zo a hadisin abu dawuda to kai ma kai haka yana cikin la takhtalifu alai amma idan shi abin da ya aikata sabanin sunna ne fa to nan gurin ba za ka mai biyayya ba shi yasa ma ai mun karanta nan cikin karatun akhdari in liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar ba za ku miƙe ba duk da an ce a mai biyayya duk da an ce kar a saba mushi to shi a nan gurin ko da rabkan nuwa ya miƙe zaman ku za ku inda kuna da yaƙinin me cewa ta biyar ce aka tafi ko ba haka ba saboda a gurin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq hakan nan yayi alkunuti a sallar asuba ya tsaya tsaye yana ta alkunutin shi sai ka ce ni ma bari in yi saboda an ce maliman biyayya ba za ka tafi dai ruku'i ba dan kai haka ka saba mushi amma kai shiru domin alkunutin a gurin ba sunna bane inda alkunuti ne na witiri ko alkunuti ne na nawazil to wannan shi yana da asali ina fata an fahimci wannan to da ka in shi saba ma sunna yayi to gaba da gabanta shi a gurin ba za a yi mai biyayya amma in dai abin da ya yi shari'a ta yadda da shi ko da wanda ya bari in shi ne afghan to a gurin sai a bi shi kar a saba mushi kamar yadda wasu suka faɗa kan jalasatul istiraha ka ce idan shi bai zauna ba kai ma kar ka zauna to amma duba da cewa in ka zauna din ba za a samu wani mukhalafa ba da mukhalafa shine misali shi yana ruku'i kai kana zaune ko kana tsaye an gane to kaga yanzu an samu khalafa amma dama asali sai ya gama miƙewa sannan ka miƙe sai ka dan zauna zaman da 'yan sakwanni ne to wannan ba shi da matsala musamman tun da asali yake da shi a sunna Allah ta'ala ya samu dace na'am قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاب فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليهتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وعن عبد الله بن يزيد لا لا daga aisha radiyallahu anha ta ce sallah rasulullah sallam fi baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin gidan shi wa huwa shakin a lokacin yana fama da rashin lafiya fa salla jalisan sai ya salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyama sai wasu mutane suka yi salla a bayan shi a tsaye fa ashara ilaihim an ijlisu sai ya musu ishara cewa ku zauna falamman sarafa yayin da annabi ya sallame kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi kadai fa an sanya liman yayi limanci ne dan ayi koyi da shi fa idza raka'a farka'u in yayi ruku'i ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u in ya dago daga ruku'i ku dago wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami'a Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana walakal hamd wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un in yayi salla a zaune to kuma dukkan ku ku yi salla a zaune wannan hadisi shi ma wato ainihin al-Imam al-Bukhari ya ainihin wato fitar da shi da Muslim ya zo ta riwayar wato Aisha radiyallahu anha ya zo riwayar Anas dan Malik ya zo riwayar Jabir ibn Abdullah wanda Jabir da Anas duka sun nuna cewa suna cikin wanda waqi'a ta auku da su an gane ko al-Imam al-Bukhari ya fitar da wato wannan hadisi hadisi na 690 Muslim ya fitar da shi 470 da ainihin wato hudu riwaya ta al'imamu al-bukhari ya zo da cewa ainihin ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaihi nasun min ashabi ana shata ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rashin lafiya sai wasu jama'a daga cikin sahabban shi suka shigo ya na hudan su diba shi فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما نبي صلى ازوني سوما suka bi shi sallah amma sai suka tsaya a tsaye fa ashara ilaihim an ijlisu sai musu ishara cewa ku zauna fajalasu falamman sarafa qala inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u wa idha salla jalisan fasallu julusan babu ƙarin ajma'una amma riwayar muslim ita ta ƙara da ajma'una an gane ko sannan ya zo riwayar anas dan malik radiyallahu anhu a bukhari 657 muslim 411 wadda ita ce ta kawo da ƙarin wa idza qala sami'a allahu liman hamida amma asalin riwayar aisha babu ƙarin idza qala sami'a allahu liman hamida riwayar anas dan malik ta zo cewa wato ainihin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا النبي يا هو ندوكي فصرع عنه سيفاد دغ سمن دوكين فجحش ساقه ko shiqquhul ayman sai tsagin jikin shi na dama ya kuje ya ji ciwo haka yazo da lafazin saku yazo da lafazin shiqqu kenan a kauri ne ya ji ciwo din daka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karce a gefen daman shi fa salla salatan min minas salawati sai wata salla wato ainihin wa huwa qa'idu fa sallaina wara'ahu ana sai ce muka yi salla a bayan shi qu'udan muka yi sallan a zaune falamman sarafa yayin da ya sallame qala sai ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza salla qa'iman fa sallu qiyama وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأتونا فصلوا جلوسا وأن الرواية سيتا أينهم واتو جودة شيوة سوسا أنا سوما أزونا سكي سلم ما دي سلم سيك أرفف أيكن دا سكي kaga a wacce riwaya ta Aisha a tsaye suka yi sallah ko a wannan kuma ya nuna da suka zo a zauna suka yi sai ya ce to dama haka ake so riwayar Jabir dan Abdullah tana Muslim 624 cewa ishtaka Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa sallaina wara'ahu qu'udan fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakr yusmi'u an-nasa abubakar yana jiyar da mutane takbirahu sau da murya annabi ta yi rauni sallallahu ala'uwa altafata ilaina fara'ana kiyama da ya wayago sai ya tarar da mu a tsaye fa'ashara ilaina sai mana ishara faƙa'adina muka zauna fasallaina bi salatihi ƙu'uda muka bi shi sallah a zaune falamma sallama kala in kittum ani fallata fa'aluna fi'ila farisa wa roma ya ce wallahi kaɗan ya rage ku yi aikin irin yadda farisawa mutanen faris suke mawa sarakunan su da rumawa yakumuna ala mulukihim wa huwa wa hum wa hum qu'ud ko wa huwa qa'ud shi lima- shugaban yana zaune fala taf'alu yatammu bi a'immatikum in salla qa'iman fasallu qiyaman wa in salla qa'idan fasallu qu'udan kun ga wannan riwayar ta Jabir ita ma ta nuna cewa da a tsaye suke a tsaye suke sallar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara suka zauna malamai sun yi kokarin hada wa'innar lafuzza da cewa zai iya yiwuwa da suka zo wasu sun zauna duba da cewa Annabi yana zaune wasu sai suka tsaya duba da cewa asali ba komo lillahi qanitina to sai annabi annabi yayi ma waɗanda suke tsaye ishara cewa mi su zauna sai nuna hadis Anas dan Malik yana cikin wanda su a zaune suka zo suka fara bin sallar suka nuna a zaune suka fara bin sallar shi kuma hadisin Jabir ya nuna cewa wato da suka zo tsaye suka tsaya an gane ko kamar hadisin na na Aisha sannan daga baya annabi ya musu ishara sai suka ainihin wato zauna to wannan hadisi kusan dai ahammu abinda za a yi magana kan shi shine mas'alar wanda yake tsaye zai iya bin liman sallah da limamin da ke da uzuri yake sallah a zaune ko ko ba zai iya ba duk da wasu malamai suna ganin cewa fita daga sabani idan ya kasance liman na da uzuri ba zai iya sallah a zaune a tsaye ba to ya ba wani ya limancin sallan shi sai ya sallar shi a zaune khurujun ani yani al-khilaf to wannan mas'ala mas'ala ce da aka yi sabani a kanta cewa idan liman yana tsaye yana zaune mamu za su zauna ne a zahirin wannan hadisin kenan ko kuma mamu za su yi sallar sallar su a tsaye so da hadisin na na Aisha wanda shi ma ya tabbata a Muslim lokacin da annabi bai da lafiya sai na Abubakar ya fara wa mutane sallah sai ga annabi ya fito asali ma yana bukari da ya fito sai wato ainihin annabi abubakar zai yi baya annabi ya mai ishara cewa makana tsaya a gurinka to kaga akwai riwaya da ta sarraha cewa annabi shi ya ci gaba da limancin sallar amma a zaune yake abubakar na tsaye sauran mamu suna tsaye kuma wannan abu ya faru karshe karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai wasu malaman suke ganin wannan ya goge wancan wancan hukuncin na farko wasu kuma mas'ala ta usulu ce dama sai suke ganin a wancan umarni ne na lafazi wannan kuma aiki ne to aiki baya rage baya nasakhi abin da yake magana ce ta umarni an gane ko to daka akwai dai ta taburza tsakanin malamai kan wannan qadiyya din al-imam malik abin da ya shahara a mazhaba ta malikiyya sun tafi akan cewa idan ya kasance mutumin da zai yi limanci ba zai iya yin sallah a tsaye ba to ya ba limamin da zai iya yi a tsaye dama ya yi sallah shi ya zama cikin mamu suna ganin cewa bai kamata ba in ba zai iya sallah a tsaye ba ya yi limanci sun yi hujja da zahirin hadisin da anasalam ya ce sallar wanda ya sallah a zaune tana da rabin ladar wanda ya sallah a tsaye shi kuma kaga an fi so ya zama liman yana da kamala da cika ta hai'a lokacin da zai ma mutane limanci abu hanifa da abu yusuf alkazi da al'imamu shafi'i da wata riwaya ta malik da jumhurin magabata sun tafi akan cewa la ya juzu lil qadiri ala al qiyami an yusalli ya khalfa al qa'idi illa qa'iman duk wanda yake zai iya sallah a tsaye sai ya zama limamin shi shi a zaune zai yi sallah to shi ba zai zauna ba a tsaye zai yi wato sun ɗauki wancan hadisin na biyu sun yi hujja da sallar annabi sallama da ya yi mawa mutane lokacin da ba shi da lafiya kafin wafatin shi abubakar da sauran mutane duka suna tsaye kamar yadda muka ambata wanda al'imam muslim ya ambaci wannan hadisin a gaban wa ya ambaci hadisin wancan na sallar annabi sallama a gaban wannan hadisin na ishtika'i da wasu suka yi sallah a tsaye wasu na zaune annabi ya ce su zauna nawawi da ya kulla babi sai ya kawo babin wato yayi amfani da ibarar da ke nuna wancan ya goge wannan hukuncin ina fata an gane to don haka sai suke ganin cewa wancan hukunci ya zama gogagge domin wannan shine al'ahdathu sabon hukuncin zai iya goge wancan wato ainihin na farko suka ce faɗin annabi salama inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi sai suka ce laisa ala umumihi bal da khalahu takhsis takhsisi ya shiga ciki ba komai ne in liman yayi a kai ma sai ka yi shi ba a wa'innan malamai abinda suka ambata wato ainihin kenan maliku abinda ya shahara a mazhabar shi sun yi ƙari a kan abinda malaman suka tafi a kai cewa sallar wanda yake tsaye a bayan wanda yake zaune an goge ta da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama la ya ummanna ahadun ba'di jalisan suka ce to wannan hadisi ya goge ainihin wato wancan shi sai dai hadisin akwai maganganu a kan shi to da yayin da kuma wasu daga cikin mazhaba ta Hanabila wanda kusan shine ma abin da yake mansusi a mazhabar su cikin kash duba su al-insaf su wato al-mumti' su al-muqni' littattafai na hanabila sun tafi akan cewa idan liman yayi sallah a zaune to dole kowa yayi sallah a zaune sun tafi akan zahirin hadisi wanda wannan shine abinda Sheikh Ibn al-Uthaymeen ya zaba ya karfafe shi kuma cikin littafin shi Ash-Sharh al-Mumti' da bayanai masu wato ainihin yawa akan haka wanda kusan za iya cewa wannan ra'ayi na biyu kusan shi yafi karfi duk da kasancewar idan mutum ya yi amfani da wancan ba za ka yi mai inkari ba amma ra'ayin zahirin wannan hadisi kenan na cewa in liman ya yi sallah a zaune to ma musu ma su yi sallah a zaune shi ya fi imam malik yana imam ahmad yana da wani tafsili na daban cewa idan liman ya fara sallah a tsaye sai wani uzuri ya gitto mishi sai ya zauna to ku bara ku zauna ba ku ci gaba a tsaye ya fara sallar shi a tsaye sai hajijiya ta kama shi daman bai da lafiya sai ya zauna ya ci gaba da sallah to ku za ku ci gaba da sallah ku a tsaye ko kuma a limamin an yi istikhlafi ne limamin da ya fara muku sallah a zau a tsaye yake sai alwalar shi ta warware ko wani uzuri ya gitto mishi sai ya jawo wani wancan da ya shiga shi kuma ba zai iya yi a tsaye ba sai ya zauna to ba za ku zauna ba a gurin suka ce to za a haɗa tsakanin hadisan biyu tunda wancan hadisin na farko annabi a zaune ya fara sallar shi da aka yace musu su zauna shi kuma wannan hadisin na biyu sai na abubakarin a tsaye ya fara sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne baya jin daɗi sai yayi sallar a zaune da aka yi suka ce a wannan mas'alar sai kuma ku ci gaba da tsayuwa kamar yadda sahabbai suka ci gaba da tsayuwa amma a waccan in liman a zaune zai fara sallah to kuma ku fara sallah ku a zaune kaga wannan jam'i ne mai kyau wanda jam'i tsakanin nusus shi ya fi akan a ɗauki ɗaya a ainihin wato jefar da ɗaya ina fata an fahimci wannan to daka wannan hadisi kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda kuma cikin lafazin hadisin mun ji idza qala sami'a Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu wanda ke nuna cewa ba za ka maimaita sami'a Allahu liman hamidahu ba kai mamu shine zance mafi inganci mun sha bayani wasu suna cewa kai ma sai ka ce sami Allahu liman hamidahu agon ya zaba ya saba mazahirin hadisi su sun yi hujja da umumat ne da mafhumat sai annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kuma la takhtalifu alai ka ku saba ma liman da haka in yace sami Allahu liman hamidahu kuma ku ce sami Allahu liman hamidahu sannan ku ce rabbana walakal hamd kaga wannan umumat ne mafhumatun shi kuma wannan mantuqi ne lafazi ne annabi ya amfani da shi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd kuma sai ya amfani da fa'un wadda take fa'idantar da ta'qibi da fauriya wato daga zaran an yi kaza ayi kaza fa'idar fa'un din kenan yana cewa sami'a Allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa lakal hamd an gane ko a ka'ida ana gabatar da nassi wanda yake a malfuzi ne akan wanda yake malhuzi ko mafhumi zaka kenan mamu rabbana walakal hamdu za su ce ba za su maimaita sami Allahu liman hamidahu ba a zance mafi inganci wallahu ta'ala a'lam samu bashara